ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو كان وتا أقوى وتا جمادى الآخرة شكرة دبو ليلة ليهود أربعين دهو هجرة من زنسيرة النبي محمد sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 27 ga watan 12 shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى امين اجي idan ba manta ba yan uwa mun tsaya ne a gaban malam da ke mana bayani game da wa yumkinu takhallus min riya bil umur al atiya mutum zai iya kubutar da kansa daga shiga cikin riya lalacewar aiki idan ya kiyaye abubuwan da za su zo malam ya kawo mana abubuwa kamar guda biyar za mu tashi daidai gabar da malam yake cewa wa'alam ka sani أن الشيطان يدعوك أولا لترك العمل ما ليتي شيطان كرم فرقو إذن كتاشين أيكي ناء الخير أبنى فرقو ديكي فاريشين زي كراكا زي زقاكا زي تنزراكا كبار أيكي مكتا كتا قدك يش شيني متاكين سنفرقو فإن عجز إذن يقديا يقياي ياي ya sa ka bar aikin alkhairin da kake nufin yi kaki Allah subhanahu wata'ala ya magaman katar ya datar da kai ka ci gaba da aikinka da'aka ila riya ila riya'i fihi sai kiraye ka zuwa ga kayiri a cikin aikin tunda ba zai iya hana ka yin aikin ba to zai bai ka kai aikin amma kuma sai kokarin ya lalata maka aikin ta yadda da kayi shi da kada kayi shi duk ɗaya ne wani lokacin ma gwanda kada kayi din shine sai sa maka riya sai rinka sanya maka san yaban mutane san mutane su gani san mutane su rinka kokarin fito da aikin da kake yi to wannan shine matakin sa nabi idan ka sa hana ka aikin kuma sai kai ka zuwa gariya fa in wajada minka ikhlasan qala laka na uku idan ya sami ikhlasi a cikin zuciyarka Allah subhanahu wataala ya taimake ka zuciyarka ta tsaya kyam zaka yi aikin ka ne dan Allah ka ƙi ka yardar yannan ta shiga ka sanya ban mutane da rashin yaban su babu abin da zai kare ka babu abin da zai rage ka ladan da ke wajen Allah madaukakin sarki shine mafi girma a zuciyarka idan ya tabbatar hakan ta tabbata qala laka sai ce da kai hadha al'amalu laysa khalisan wa anta mura'i sai ce ka sani wannan aikin fa da kake niyya yi ba fa dan Allah zaka yi shi bari kake riyace a cikin sa ma'ana ku fahimta zai rinka raya maka bayan ka tsarkake niyyar taka sai rinka kuma raya maka a cikin zuciyarka wannan aikin naka fari yace a cikin sa ba dan Allah zaka yi shi ba ya ta saka maka me yasa yake so ya sa maka wannan dan ka ji eh haka ne sai ka fasa aikin shikenan ya samu abin da yake bukata wa ta'abuka ba'i'un yace wannan duk yadda zaka gaji yadda kanka duk yadda zaka yi aikin nan ka gaji daga ƙarshe dai to aikin naka to zartacce ne bashi da wani lada a wajen Allah subhanahu wa ta'ala balaiti hatta ya malaka ala tarkil amali har daga ƙarshe sai ya sanya ka ka bar aikin gaba ɗaya ka ƙinsa su malaiti fantabe hafizat Allah ka lura ka kiyaye Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye ka kai ɗan uwa mai albarka malaiti wala tuti shaytana kada ka sake kai wa shaydani biyayya fa innahu saboda shi shaydan aduwwun mudillin mubin na farko makiyi ne na biyu mai batarwa ne kuma batarwa ta su a bayyane a bayyane take karara ya ƙulul ghazali rahimahullah malace imamul ghazali Allah ya masa rahama yake cewa والمتخلصون عن الرياء في دفء خواطر الرياء على أربع على مرع- أربع مراتب malaita mutanen da suke kokarin kubuta daga aikin riya mutanen da suke kokarin kubutar da zuciyarsu daga yin riya cikin ayyukansu fi daf'i khawaqir riya wajen kokarin tunkuɗe abin da ya darsa a cikin zuciyarsa na riya malaita ala arba'i maratibi za su rabu martaba martaba ce har martaba hudu za mu iya kallon su nau'i nau'i ne har nau'i guda hudu bari mu ji su insha Allah ta'ala malaita al'ula na farko wanda yake kokarin kubutar da kansa daga riya shine ayyarudda ala shaytani wa yukazzibahu shine mutumin da zai kokarin ya mayar wa da shaytan mugun nufin sa da yake so ya sa masa a cikin zuciyarsa cewa riya zakai wa yukazzibahu ya kuma ƙaryata shaytan wala yaqtasiru alaihi sai dai ba zai takaita da iya ƙaryata shaytan din ba da kuma iya tunkuɗe riyar ba a'a بل يشتغل بمجادلته ويطيل الجدال بينهم sai dai zai shagala ne wajen jayayya da shedan din zai kuma tsawaita wajen jayayya da shedan din ma'ana shi irin wannan zaka ga duk lokacin da zai fara aiki to har ya gama yana kokarin jaddada niyyarsa ne misali shedan yana kawo masa wannan aikin riya ce a ciki zai ce ba riya bace yana faɗa yana mai masa zai tayi ne har ya gama aiki to shi irin wannan illarsa sai kaga ya shagalta da mujadala da fito na fito da shedan aikin da ya kamata a ce ya ji daɗin bautar ubangiji maɗaukakin sarki a cikinsa ba zai samu wannan ba za ka kai ƙwari yake ya hana shedan yin tasiri a kansa riya kake ba riya nake ba riya kake ba riya duk a cikin zuciyarsa to ƙarshe sai ka ga ya gama aikin bai samu lazza da ake samu kun san idan aiki na ibada sallah ko ɗaya daga cikin ayyukan ibada da muke yan uwa duk lokacin da kai aiki dan Allah kuma ka halatto da Allah lokacin da kake aikin zaka rinka jin wani dadi a cikin zuciyarka daidai yake da mutum da ya samu kayan marmari ko abincin da zuciyarsa take bukata yake ci yake ji a lokacin abinda zuciyarka ranka yake so ka halatto da ranka abinda kake so na ci sai kuma Allah madaukakin sarki saka same shi to da Allah lokacin da kake ci ya kake ji kana jin dadi a cikin ranka to wallahi ƴan uwa masu imani haka suke jin irin wannan dadin in suna ibada ban sani ba ko mana ji kaga idan ba ma ji sai mu kokari mu ga muna halatto da niyya lokacin wato abin da yake hana mu jin dadin ibada idan muna yin ta shine rashin halatto da Allah madaukakin sarki muna ibadar amma kuma hankalin mu yana wani wajen kaga akwai bambanci yawa amma kana ibada kana halatto da Allah madaukakin sarki da girman sa idan sallah kake kana halatto da abin da kake karantawa a cikin alqur'ani idan na azaba ne kana halatto da azabar ranka yana ranka yana jin cewa idan ka afka cikin wannan fa akwai matsala idan na ni'ima ne kana halattowa da ranka kana kudaita wa zuciyarka wannan fa shine abin da yafi dacewa na neme shi to sai kai sallah ka ji kana jin dadi ka ji baka so ka gama sallah ka ji baka so ka gama ibada saboda ka san kana no matsayi ne da a duk duniya ne inda zaka ji ba matsayin da ya kai shine gaban Allah madaukakin sarki amma me yasa ne za ku ga muna so mu gama sallah da wuri muna so mu gama aikin duk wani aikin ibada za ga mutane ba sa so su dade a cikin sa da an fara aikin ibada sai kaga ana ta so a gama Allah Allah ake a gama amma idan aikin duniya ne fa sai ga babu mutum ba ruwansa awa uku awa hudu mutum zai kawai yana ta hirar sa babu ruwansa hira kawai labari kawai da bakin sa sai mutum ya tashi kuma sai ya ji ogarin sa yana ta ciwo di ya gaji amma lokacin da yake duk bai kawo wannan ba amma ibada fa a gaban Allah madaukakin sarki kake duk abin da kake nema a duniyan nan kana gaban wanda ya nasa ne shine mai shi shi zai baka ba haka bane to amma me yasa kake son ka fita da wurka tafi ina zaka je kuma inda zaka je ko ka tafi kasuwa ko ka tafi wajen aiki ko ka tafi neman kaza to duk wannan abin da zaka je ka nema na waye to kuma kana gaban sa kana gaban sa ba sai ka tsaka nema ba shi sa magabata na gari yan uwa magabata duk lokacin da suka shiga cikin aikin suka shiga cikin aikin ibada to zaka ga ba sa kaunar ba sa kaunar su yankewa dan alakar tasu da Allah madaukakin sarki su shiga duniya da ka ce assalamu alaikum warahmatullahi assalamu alaikum ka shiga duniya kenan amma lokacin da ka ce Allahu akbar kabbar harama shikenan tsakaninka da alaka tsakaninka da Allah madaukakin sarki ta kullu alaka ta musamman nake nufi don kodo shi kana da alaka da Allah amma alaka ta musamman kamar yadda annabi ya faɗa duk lokacin da mutum ya zo ya fara sallah Allah madaukakin sarki zai fuskantar da fuskar sai fuskance shi yana faɗa Allah yana bashi amsa kana karanta fatiha Allah yana baka amsa alhamdulillahi rabbil alamin Allah zai ce hamadani abdi yana baka amsa duk abin da ka faɗa Allah yana baka amsa idan kai sujjada kuma ka ƙara zuwa dab da Allah madaukakin sarki kusa Allah ya ce wasjud waqtarib ku sujjada ku ƙara kusanci annabi ce babu lokacin da bawa ya fi kusanci da Allah madaukakin sarki a cikin sallah kamar lokacin da ya sujjada to ka rinka halatto da irin waɗannan abubuwa kaga wani makami kake na musamman to dole sallah ta rinka maka daɗi shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi idan abubuwa suka dame shi idan abubuwa suka yi masa yawa sai ya gaggawa ya tafi zuwa ga sallah anan kunci hankalin sa yake idza hazibahu al-amr fazi'a ila salah idan al'amura suka dame shi sai ya gaggawa ya tafi zuwa sallah haka idan abubuwa suka suka rikice sai ya ce arihna bi haya billah bilal zo ka hutashe da mu mu samu nutsuwar zuciya kira mana sallah mu shiga cikin sallah amma dan Allah mu tambaye ran yanzu idan muka shiga cikin sallah muka shiga cikin ibada tsakani da Allah ran mai na kunciya Allah Allah muke mugama shine abin mamaki Allah Allah muke mugama kuma babban abin mamakin shine idan mun gama ina za mu je me za mu yi shine abin tambayar Allah ya sa mu dace amin to lallai a dole ne bari halatto da irin waɗannan abubuwan a cikin zuciyarmu mala ya ce shaɗan abu na farko a yadda mutane suke ƙoƙarin tunkuɗe riya daga cikin zuciyarsu mutum na farko shi ne wanda zai rinka ƙoƙarin kokawa da shaɗani yana faɗa yana faɗa har ya gama sallar a haka mala yace wai li dhannihi anna dhalika aslama li qalbihi wa huwa ala tahaqquqi nuqsan mala yace shi wanda yake irin wannan abin zatansa hakan shi zai fi zama ya kubutar da zuciyarsa daga shedani shedan yana halatto masa cewa riya kake na cewa bare nake ba har ya gama sallar haka yake sai mala yace amma alal haqiqa abin da yake tabbas wannan shi ma tawaya ne tare da cewa ya fi yayi sallah da riyar amma shi ma wannan tawaya ne li'annahu me yasa ya zama tawaya saboda ishtaghala ala an munajatillahi wa an alkhair alladhi huwa bi sadadihi saboda ya shagalta daga babban abin da ya fuskanta shine ganawa da Allah madaukakin sarki ya kuma shagalta game da alkhairin da yake kokarin bayar da shi ita ce sallah wan sarafa ila qitali qutaw tariq ya juya zuwa ga yakar yan fashi yan fashi da makami shine dan fashin imani kenan shedan wa ta'rid ala qitali qutta'i tariq nuqsan fi suluk imam ghazali yake cewa mutum ko ya shagalta ya maida hankalinsa wajen fada da yan fashi a hanya idan suka tare shi yace to wannan shi nuqsan ne tawaya ce a cikin imani a wajen malaman suluki in suka ce malaman suluki malaman tarbiyya kenan malaman gyaran zuciya da tace ta da tankaɗe ta da reraye ta ta zamto fes babu da ta a cikinta su ne suke ce malaman suluki kenan malaman tarbiyyar zuciya to ka tsaya kana ta ƙoƙarin kokawa da shaidan sai ya yi ai kawai idan ka wuce shi ka riga ka wuce shi sai ka tafiya ka kawai shi ne abinda malai yake nufi wannan shi ne mataki na farko asaniya mataki na farko daga cikin mutanen da suke ƙoƙarin tunkuɗe riya daga cikin ayyukansu shi kuma ga yadda yake ai ya arifa annal jidala shi irin wannan ya san cewa irin wannan musu da jayayya da zai ta yi da shedan kana riya ba na riya akwai riya a cikin aikinka ba haka bane shedan ya faɗa ya faɗa wal qital da kuma kokarin yakan shedani nuqsan sun riga sun san irin wannan tawaya ce a cikin imani fi suluki a cikin tarbiyyar zuciya fayaqtasira ala takdhibihi wa daf'ihi kawai shi irin wannan sai ya takaita akan ƙaryata shedan da tunkuɗe wannan riyar da shaɗan yake rasa masa ita a cikin zuciyarsa wala ya shtaghili bi mujadalatihi ba zai shagala da jayayya da shaɗan ba wato shi irin wannan tun farko idan shaɗan ya kawo masa cewa aikin nan zaka yi dariya ne sai ƙaryata shaɗan sai ce ba haka bane sai ya ci gaba da sallar tunda ya ƙaryata shaɗan ya ce ba haka bane to sai ya kokari kuma ya dake a hakan ya tsaya a lallai dan Allah yake aikinsa kuma sai ya karasa aikinsa a haka kun ga bambancin su da wannan da wancan na farko shi bai tsaya ya ci gaba da mai ba da faɗa da shi ɗan har ya gama sallarsa kun ga shi ibadarsa ƙarshen zai ƙarasa ta mai a cikin kwanciyar hankali shine bambancin su as-salisa na uku Allah ya shagila bi takzibihi aiban shi ma wannan ba zai shagala wajen ya tsaya ya ta karyata shedan har ya gama sallarsa ba li'anna zalika waqfatan saboda idan ya tsaya shi irin wannan na uku ya san idan ya tsaya yin haka ai tsayawar da zai wajen bata lokacinsa da jayaye da shedan shi ma wani abu ne na bata lokaci wa in qallata dukkan kantarsa saboda haka bal yakunu qad qarrara fi aqdi dhamirihi karahatar riya kawai shi irin wannan ya riga ya kudirce a cikin zuciyarsa ya tabbatar da cewa riya ba abu ce mai kyau ba riya Allah madaukakin sarki baya kaunarta wa kadhba shaytan ya kuma kudirce shedan makareci ne a cikin wannan maganganun da yake masa saboda haka fa yastamirra ala ma kana alaihi sai ya ci gaba da abin da yake kansa ibadar da zai sai ya ci gaba da ita a yadda take yana mai halatto shine mustashiban yana mai alakanta wannan ibadar da yake yi lil karahiyati ghayra lil karahiyati غير مشتغل بالتكذيب ولا بالمخاصمه yana mai alakanta wani ibadar da yake da cewa lallai Allah madaukakin sarki fa baya son riya saboda haka wannan aikin da yake kokarin yi iyakacin iyawarsa zai yi shi ne dan Allah madaukakin sarki ba tare da yana mai shagaltar da kansa wajen karyata shedan da kuma yin jayayya da shi ba wannan shine mataki na uku zamu zo mu ji tafsirin sa insha Allah ta'ala a ƙarshe malai ce arabi'a na hudu wanda shine na ƙarshe ay yakuna qad alima anna shaytana sayahsuduhu shi wannan ya riga ya tabbatar a cikin zuciyarsa cewa lallai shaydan fa sai masa hasada shaydan baya kaunarsa kuma yana masa hasada a cikin ayyukansa ya riga ya tabbatar da wannan tunda ya tabbatar da wannan fa ya'zima ala annahu sai yayi azama akan cewa kullama nazaga shaytanu duk lokacin da shaytan ya dan zungure shi akan wani aiki na riya shi kuma wannan zungurin da shaytan zai masa zada huwa fil ikhlas fil ikhlas sai ƙara masa ikhlasi me yasa zai ƙara masa ikhlasi kamar wani mutum ne wanda ka san makiyinka ne baya kaunar ka duk wani alkhairin da zai fito daga wajenka zai kushe shi ne ba zai yabe shi ba to irin wannan kaga idan zaka kana wani abu sai ka je na faɗa wata magana mara kyau akan sa ka san daidai kake yi an fahimta idan abu kai na rashin kyautawa na sai je ta dariya eh ta dariya ya ta munna kai kuskure amma idan kai daidai fa sai rinka kushewa to kushen sa kasan shine daidanka an gane to kamar haka ne to shi ma irin wannan da yaji zuciyarsa ta hanyar shedan ta fara raya masa cewa wannan aikin riya kake sai ya ƙara himma wajen aiki ya san wannan aiki insha Allah ta'ala daidai yake to shi irin wannan ya fi tsanani wa shedan shedan baya san irin waɗannan wal ishtighali billahi ya kala shagalta wajen bin Allah madaukakin sarki a cikin wannan aikin nasa wa ikhfa'i sadaqa wajen koye sadakar da zai wal ibada da kuma koye ita bautar da zai ghaizan lishaytani dan ya bakanta wa shedan dan ya turmuza hancin shedan malai ce yurwa anil fudail ibn ghazwan an rawaito daga fudail dan ghazwan annahu qila lahu cewa an gaya masa cewa inna fulanan hakika wana yadhkuruka ay bisu'in yana ambatanka da mummunan abu aka ce masa wane yana aibata ka wane yana zaginka wane yana faɗa bakan magana akan ka faqala sai shi wannan bawan Allah yace wallahi la aghizanna man amarahu yace haka ne yace to wallahi sai na bakanta ran wanda ya umarce shi ya zage ni ba dai zuwa yake zage ni a gefe ba ya faɗi bakan magana a kaina yemin kage yemin qaharu to wanda ya turo shi min haka wallahi sai na bakanta masa rai eh sai na turmuza hancin sa kasa sai aka ce kila man amarahu ya umarce shi sai ce shaytan kala shaytan sai ce shaytan ne umarce shi da ya tashi kawai sai ce Allahumma ghafir lahu Allah ka gafarta masa an fahimta shi fa wanda ya zage shi ya masa kage a gefe sai ce to Allah ka gafarta masa ba shikenan ba me me hadafin shaytan a wajen da bai hada su fada ba si gaba su dena mu'amala wannan yana jin haushin wannan ba shi ne abin da yake bukata ba to ya ce Allah gafarta masa ba shi kenan ba kaga duk karshen addu'ar da zaka yi wa mutum kenan kace Allah gafarta maka wani ko ko aikin alkhairi maka ce Allah gafarta masa ba kai masa addu'a ba to an masa aikin shari'a ce Allah gafarta masa to shikenan shedan baya san irin wannan kwata kwata ai irin wannan wato idan shedan ya fahimci mutum irin wannan ne ma kaucewa yake daga barin sa saboda bata masa aiki yake ilalata wa shedan aiki yake sai ya ɗauko aiki ya yi nisa sai ya ruguza masa aiki to shi ɗan irin wannan ɗan kaucewa yake yana ɗan ɗaga masa ƙafa Allah ya samu daga cikin su wa idza arafa ash-shaytanu min 'abdin hadhihi al-'ada Imam Ghazali yake cewa idan shedan ya fahimci irin wannan al'ada daga bawa haka ɗabi'ar dan adam take kaffa anhu sai ga shedan ya kame gabarinsa eh sai ga shedan yana kokarin kauce masa khifatan khifata ay yazida fi hasanatihi domin tsoron kada abin da yake kokarin yi masa na hana shi aiki shi kuma ya rinka sawa yana ƙara aikin alkhairin sa dan duk lokacin da shi dan ya zungure shi kuma ƙara aikin alkhairi yake to shi kuma abin da baya so kenan sai ya kame ya rabu da shi ya iya aikin da zai idan yayi niyan aikin aikin lada guda biyar idan ya ji shi dan ya zungure sai ya ƙara ya zama goma to sai shi dan ya daina zunguren sa dan ya ci gaba da yin biyar biyar din nan an fahimta haka shi dan yake malaiti kala shi dai a hayyar imamu ghazali ci gaba da cewa وضرب الحارث المحاسبي لهذه الأربعة مثالا ɗaya daga cikin magabata haris al-muhasibi ya buga misali game da waɗannan mutane guda hudu wanda muka kawo su dinnan ahsana fihi ya kuma kyautata wajen buga misali a kansu faƙala ya ce misaluhum kwatankwacin shi ka arba'atin kasadu majalisan kamar wasu mutum hudu ne kasadu majalisan suka nufaci wani gurin zama min ilmi na ilimi ma'ana sun nufaci wani majalisi na ilimi don su je su ɗau ilimi wal hadith su kuma koyi ilimin hadisi liya na lubihi fa'idatan wa fadlan wa hidaya wa rushidan don su samu fa'ida da falala da shirya ta hanyar ilimin da za su samu mutum hudu ne suka yi niyyar tafiya ɗauko ilimi a wani majalisun karatu fahasadahum ala zalika dallun mubtadi'un sai aka samu wani batacce dan bid'a sai yake musu hasada baya so su je su karo karatun dan ya san karo karatun su kuma zai bashi matsala a cikin tasa bid'a wa khafa an ya'rifu al-haqqa yaji tsoron dan kasu je su gane gaskiya fataqaddama ila wahidin da suka tausiye fara zuwa wajen ɗaya daga cikin su na farko famana'ahu wa sarafahu an zalika sai ya hana shi ya kuma kokarin kautar da shi daga karasawa majalisin ilimin nan wada'a ila majlisi dalalin fa'aba ya kuma kiraye shi da su tafi zuwa inda ake yin bata inda ake sharholiya ba inda ake yin karatu ba shi wannan na farkon da shi wannan batattun ya fara tarawa sai ya ki falamma arafa iba'ahu lokacin da shi wannan bataccen ya fahimci ba zai bi shi tafi wajen wancan batan ba shagalahu bil mujadalati fashtaghala ma'ahu li yarudda dalalahu sai shagaltar da shi da jayayya kawai sai ya shi da jayayya ba karatu ya su je ba to sai tsaye da shi anya kawai sai aka fara musu kaga musun nan da ake duk karatun da ake ana san ana ya wuce shi shi kuma wannan na farkon kawai sai tsaya biye masa sai suka yi ta musu suka yi ta musu shi kuma na farkon da kyakkyawan niyyarsa ya tsaya ne don su musu da shi don ya kautar ya yi masa raddin batan da yake kokarin ya kawo masa a cikin zancen nasa ya faɗa ya faɗa ya faɗa ya faɗa can kuma ana ta karatu an fahimta ana ta ɗaukar darasi kuma shi hadafinsa shine je ya ɗau darasi kaga wannan ɓataccen ya ɓata masa lokaci ko bai ɓata ba to wannan shine misalin na farko abin ya fito ko yawwa وهو يظن أن ذلك مصلحة له yana tsammani hakan maslaha ce a gare shi shi na farkon yana tsammani ai musun da suke da shi kamar idan ya idan ya dace ya kautar da shi daga kabbatan da yake yi to shikenan ya samu nasara bai san shi kuma manufarsa da ya bata masa lokaci ba eh shi sa da yawa daga cikin zaku ga irin debate din da ake yi yanzu a cewa an zo za a yi za a yi munakasha ilmiya irin wannan da ake yi tsakanin malamin sunna da malamin bid'a da sauransu wallahi galibi bata biya ba da fa'ida ba galibi a ce an zo irin munazara da ake ilmiya ina gani kuna dan gani ana yawan yi ko sai a ce ga wani malami na sunna ga wani malami na kaza za a tattauna da sauransu to kowanne irin wannan daga ciki za ku ga kowa yana magana ne don ya ƙure ɗan uwansa kowanne kuma galibi yana yi ne ba dan wai ɗayan ya fahimce shi ba a dan ya nuna gajiyar waɗanda kasawarsa to shi sa ba a samun natija galibi babban abin da ya fi taimakawa shi ne ka karantar ka yi wa'azi ka gaya mutane abin da yake daidai wanda Allah maɗaukakin sarki ƙaddar shi rasu zaga ya shiri amma wannan munazarar galibinta tun daga farkonta an kaba tarihin munazara a duniya ba tafiya haifar da ɗami ido ba tare da cewa idan aka buƙaci a yi ta ana yin ta kuma ana samun nasara amma galibi za ga ta yawa kawai da yake wannan kafafen yada labaran sun gurɓata abubuwa da yawa kawai sai a ɗauko wannan malami a ɗauko wannan malami a ce za a tattauna ai ta musu ai ta jayayya ka ji ƙarshe ma wani lokacin har maganganu wanda ba su kamata ba suna fitowa daga bakin wanda suke malamai ka ji ana abubuwa kamar na zage-zage ko aibata juna ko hujumi akan shakhsiyar mutum duk wannan ba abu ne da ya kamata ba to irin wannan abin ɗaya daga cikin abin da shaɗin yake amfani da shi kenan Allah ya datar da mu mala yace wa huwa gharadu wa huwa gharadu dal wannan kuma shine manufar shi wannan ataccen li yafuta alaihi bi qadri ta'khurihi ya kasance ya bata masa lokaci gwargwadan jinkirin da ya samu falamma marra sani ya gama da wannan ya samu ribar da ya samu lokacin da nabi ya zo wucewa alaihi a gare shi nahahu wastawqafahu shi ma sai ya kokarin hana shi ya kokarin tsaye da shi fa waqafa fa dafa fi nahri dal sai ya tsaya sai ya angaje shi bataccen ya tunkuɗe shi ya fadi gefe da ya fadi walam yastaghil bil qitali wasta'jala bai tsaya kuma ya ci gaba da yakarsa ba kawai sai ya sauri sai ya wuce bashi a wajen an gane kun ga shi na farkon tsayawa ya suka sai wara fada ko shi na bifa da ya tunkuɗe shi ga dai ya samu damar tunkuɗe shi ya koma gefe kawai sai ya wuce ya tafi ina majalisan karatun sa dan ya je samu abin da yake bukata fa fariha minhu dhal bi qadri tawaqqufihi lid-daf'i duk da haka shi wannan bataccen sai ya farin ciki da shi gwargwadon tsayawa da yayi da tunkuɗe shi da yawa shi ma bata lokaci ne wannan sai ya farin ciki ya samu abin da yake bukata an fahimta ai yawwa wa marra bihi salif na ukun yazo wucewa falam yaltafit ilayhi shi bai ma kalle shi ba walam yashtaghil bi daf'ihi bai kuma tsayawa wajen tunkuɗe shi ba wala bi italihi bai kuma tsayawa wajen yakarsa ba bal istamarra ala ma kana kawai ya wuce ne zuwa ga abin da ya fito da shi shine da mai ilimi bai ma kalle shi ba da ya tsaya ne masa magana yana nuna cewa kada ya je bai ma saurare shi ba bai tsaya tunkuɗe shi ba bai tsaya musu da shi ba kai wucewa yi kaga bata lokacin da na biye wajen tunkuɗe shi bai tsaya wannan ba shine bambancin su fa khaba minhu raja'uhu bil kulliya saboda ka sai fatan da shi wannan bataccen da yake akan wannan duka sai ya lalace akan sa bai samu dama ko ɗaya akan sa ba to wa marra rabi'u sai na hudu shi kuma yazo wucewa falam yatawaqqaf shi ma bai tsaya ba wa arada ay yaghidahu da ya ga ya tsayawa shi wannan bataccen da ya ga wannan hudun ya tsayawa sai ya nufin ya fusatar da shi ya gaya masa abin da zai fusata shi fatarakat ta'anni wa asra'a fil mashi da ya gaya masa abin da zai fusata shi maimakon ya tsaya ya fusata ya mai da martani da tafiya sai yake a hankali to sai dai na tafiya a hankali sai ya fara sassarfa an bayyanta sai tsaya a hankali sai ya fara sassarfa kaga idan ma a ce akwai kalma biyu ko kalma uku da za su wuce shi a wajen darasin yanzu sassarfar da zai je ya yi mai ya riske ta kenan ko kaga shi dan ya ƙara masa mai kenan sauri an gane wannan batacin ya ƙara masa mai sauri da a ce ya masa shiru bai ƙoƙarin fasata shi ba yadda yake tafiya sa hankali aka zai cigaba da tafiya amma da ya ƙoƙarin ma fasata shi kawai sai ya ƙara sauri ma'ana shine idan lokacin da shaitan ya zungure sai ya ƙara mai sai ya ƙara aikin da'a shine na hudun da mana ya bayani a kansa fa yushiku in ada wa marru alaihi marratan ukhra ay yu'awad ay yu'awad al jami' illa hadha al akhir mala ce to ya fusata zai iya yiwuwa idan waɗannan mutum ukun suka dawo shi wannan ɓataccen zai iya zuwa ya ƙara a takin ɗin ɗaya bayan ɗaya daga cikinsu duka ya ce amma ban da na ƙarshen nan duk guda ukun ne zai iya zuwa ya ƙara kuma musu ya ce zai ƙara kai musu farmaki amma na ƙarshen nan yadda ya gan shi ya fi ƙarfinsa ba zai ma ƙara zuwa inda yake ba Allah ce wannan magana ɗauko ta daga littafin al-Ihyawu ulumuddin na Imam al-Ghazali ولهذا كان كثير من السلف إذا ألهاهم الشيطان shi sa da yawa daga cikin magabata duk lokacin da shaidan ya niyyar ya rikitar da su ko ya rude su an ta'atin game da wani aiki na da'a fa'aluha mudha'afatan sai su aikata wannan aikin ninkin baninkin ghaizal li shaitan dan su fusata shaidani idan shaidan ya niyyar hana su wani aiki guda ɗaya to sai su guda goma sa idan ya hana su guda biyu sai su guda 20 din sa haka suke wa shaidan dan su ƙara fusata shi wa qala ibrahim at-taymi ɗaya daga cikin magabata Ibrahim Taimi yake cewa inna shaytana hakika shaytan la yad'u al-abda yana kiran bawa ila al-ithmi zuwa ga saban Allah fala tuti'u sai bawa yake bin sa wal yahdif inda zalika khairan maimakon ma ya bin shaidan din kawai sai ma kuma ya aika sai farar da wani aikin alkhairi sakamakon abin da shaidan ya kiraye shi zuwa aikin da ba daidai ba fa idza ra'ahu kadhalika taraka duk lokacin da shaidan ya ga mutum haka yake to sai ya rabu da shi ya kyale shi malaiti arya'u wal ajr da riya da lada ilam ka sani hadaka Allah Allah ya shiryar da kai annar riya'a ita riya imma ai ai ayyada khula fi asli al-amal imma dai ta shiga cikin farkon aiki asalin aiki ma'ana asalin aikin da ka fara yi mutum ya fara shi ne ba don Allah ba au fi ausafihi ko kuma ya ta shiga cikin siffar aikin ma'ana aikin da yawa to ba duka riyar ta shiga ciki ba wani siffa daga cikin siffar aikin riyar ta shiga ciki zamu ji misali fa inda khala fi asali al-amali idan riyar ta shiga asalin aiki farkon sa ya'ani kana huwa dafi'u wal ba'ithu alayhi batala bil ijma ya kasance asalin aikin mutun ya fara shine dardiya mutun ya fara shine dan wani Allah malai yace to irin wannan aikin sa ya lalace gaba daya da ijma'in malamai wa inda khalar diya idan kuma riya ta shiga cikin aikin mutun fi awsafil amal a cikin siffofin aikin ba asalin aikin ba ka tulin fi ruku'i aw sujudin kamar mutun ya fara sallar salami lafiya sai ya ga suna kallon sa sai rinka tsawaita sujjada ko ya tsawaita ruku'u ko ya gyara bari sai ya karatu mai da idan mutanen asali ba dan mutanen ya shiga ba amma da yaga suna kallon sa sun mai da hankalinsu zuwa gare shi sai mai da sai shi ma sai ya gyara wani nau'i daga cikin ayyukan da yake to irin wannan shi malamai sun yi sabani akan sa malai ce fa fihi qawlani a cikin irin wannan akwai maganganu guda biyu ahaduhuma na farko yabtuluhu yana lalata aikin gaba daya wal akhar magana ta biyu la yabtuluhu baya lalata aikin walakin yanqusu min ajrihi sai dai yana tauye ladan aiki to kowanne ne daga ciki dai babu abin da ake so ka fara aiki a ce ladan ka ya tauye wannan ba abin so bane balla kuma balantana kuma a ce aikin naka ya lalace Allah madaukakin sarki ya samu dace dan uwa zamu dakata anan insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga yayi akwai rashe-rashe da aka samu a wannan unguwa ta mu ta Hausawa a wannan satuttukan Allah madaukakin sarki muke roƙo da sunayensa mafiya kyau da siffofinsa mafiya tsarki dukkanin wanda suka rasu Allah maɗaukakin sarki jikansu Allah ya gafarta musu Allah ya musu rama Allah ya haskaka kabarburansu yan uwansu kuma da iyaye da ƴaƴa da kanne da yayi da abokai Allah maɗaukakin sarki ba su hakurin jure rashin da suke yi mu kuma idan ta mu tazo Allah ya sa mu cika da imani subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah